ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين كونوا غيورين على دين الله فالغيرة على الإسلام دليل على حياة القلب وصلاحه وهي من أوجب الواجبات في الدين فقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يغار والله أشد غيرا رواه مسلم إخوة الإيمان المؤمن حقا يغار على حرمات الله تعالى ويغار على دين الله ولأجل الله وشريعته لا لنفسه أو لحظ دنيوي فلا يرضى أن الدين فلا يرى فلا يرضى أن يرى الدين يهاجم أو الحرمات تنتهك أو الشعائر والسنن توضع إلا قام بالواجب نحوها ومن الغيرة على الإسلام هجر الكفر والشرك والنفاق كبيرها وصغيرها وكل ما يؤدي إليها من قول أو عمل أو عقيدة وكذا هجر الكفار وعاداتهم وكل شيء يتعلق بدينهم من مواسم واختلاف واحتفال وأعياد قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الغيرة على الإسلام مهاجمة البدع وأهلها والتصدي بالحق أمام كل باطل وفساد والذب عن السنة وأهلها كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أيها المسلمون ومن الغيرة على الإسلام القيام بالدعوة إليه ونشر محاسنه وأحكامه وشرائعه من أقائد وعادات وسلوك والدفاع عنها وهي طريق الحق وسبيل أهل الخير قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن مظاهر الغيرة على الدين الإنفاق في وجوه الخير وفي كل عمل وفي كل مشروع ديني كمشروع هذا الجامع المبارك الذي به يتطور المركز ويديم أعماله الخيرية وتكون الصدقة ش... وتكون الصدقة فيه جارية إن شاء الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiratar babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiratar da shi lalle ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma lallai ina shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa daga nan hattashin alkiyama bayan haka ya jama'a musulmi wannan juma'a tamu yau muna goma sha tara ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 1444 a gidayen miladiya yau muna goma sha shida ga watan tara shekara ta 2022 wannan khutuba za ta yi magana ne akan kishin addini babu shakka ya wajaba akan kowane musulmi ya zama mai kishin addinin musulunci kuma mu sani cewa shi kishin addinin musulunci dalili ne alama ce wacce take nuni akan cewa zuciyar mutum rayayya ce ba matacciya ba kuma kishin addini alama ce wacce take nuni akan cewa zuciyar ɗan adam zuciyar mutum tana da tsarki kuma kishin addini na daga cikin wajibai na addinin musulunci babu makawa ne kowane mummuni kowane musulmi ya zama yana da kishin musulmi yana da kishin musulunci a cikin hadithi wanda al'imamu muslim ya roito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce al'u'minu yughar lalle mummuni yana kishi wallahu ashaddu ghairan amma kuma mu Allah subhanahu wata'ala shine yafi tsananin kishi lalle mummuni yana kishi akan alfarman Allah yana kishi akan addinin Allah yana kishi saboda Allah yana kuma kishi akan shari'o'in Allah subhanahu wata'ala mummuni baya kishin kansa kadai dan a matsayin karan kansa sai dai yakan kishiyanci kansa idan an raba abin da addini idan ya tuna ni musulmi ne sai ya ga to ni na fi ƙarfin in yi aiki na ƙasƙanci da walaƙanci domin zai zubar ma addinin musulunci da ƙima idan ya tuna ni musulmi ne sai ya ga ba zan yi zalunci ba domin kar a jibinta ni zuwa ga zalunci jibinta shi kuma zuwa ga zalunci tauye addininsa ne wannan ko a gidajenmu ne ko a angoyinmu ko a ma'aikatun gwamnatinmu ko a kasuwanninmu ko a fagage daban-daban da muke gudanar da rayuwarmu mutum zai kishin kansa ba din yana karan kansa ba sai domin shi musulmi ne ko da bai bar wani aiki saboda komi ba to zai bar wani mummunan aiki saboda kasancewar shi musulmi kada a jibinta shi da mummunan aiki idan gurin waɗanda ba ka musulmi ba ne in kuma gurin musulmi ne kada musulmi su jibinta shi zuwa ga saɓan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa musulmi mummuni baya taɓa ganin ana kai ma addinin musulunci hari sai ya kama hannayensa ko ya ja bakin shi ya shiru ya ce ni dai ba ruwana musulmi mummuni baya taɓa yin haka nan ko kuma idan ya ga ana kyakketa alfarman addini hananan Allah ana takewa umarnin Allah an yi watsi da shi to babu yadda za a yi mummuni zuciyarsa ta gaya masa wai ka ja bakinka kai shiru dole ne sai ya fito ya yi umarni da abu mai kyau ya kuma yi hani akan mummunan aiki ta kuma duk irin hanyar da ya dace wani lokaci kila ya amfani da dukiya wani lokaci zai amfani da matsayi wani lokaci zai amfani da ƙarfi wani lokaci zai amfani da hannu wani lokaci zai amfani da baki da haka duk dai irin daman da yake da ita idan ya ga an take haƙoƙa na addini an keta alfarman addinin musulunci an keta dokokin Allah subhanahu wata'ala to mummuni baya taɓa kama hannayensa ko ya ja bakin shi shiru wani ma in zai magana sai dai kuma ya yi giban masu yin wannan aikin ba tare da kuma ya ɗauki mataki na hani ba irin wannan matsalin ita ake samu a cikin angoyi da gidaje sai ka ga waɗansu daga cikin matasa suna abin da bai dace ba waɗansu suna shaye-shaye waɗansu suna ɗauke-ɗauke waɗansu sun yi daba amma sai ka ga waɗansu daga cikin mutanen anguwa kuma sun koma suna gibansu suna zaginsu suna allah wade da su amma ba tare da sun yi wani aiki a aikace a nagarce wato ai aiki na nagarta da dattaku wanda za a kama hannayen waɗannan matasa daga wannan mummunan aiki ba wani sai ya ga cewa to tun da dai gidana ba a yi ai su je su ta yi sai an taya musu zagi ya ce 'yan iskan gari 'yan iskan anguwa shegu kenan to idan dai baka yi taka tsantsan ba kai ma wannan shegantakan da wannan lalatan da shegantakan sai ya faɗo maka gidanka to shi yasa mummune ba sa taba ganin ana take sunnoni na shari'a ana take sha'air na addinin musulunci alamomin da addinin musulunci ya sanya shiga an yi watsi da shi sai musulmi ya tsaya kai da fata ya yi irin abin da zai iya yi ya baza ƙoƙarinsa ta hanyar nasiha da wa'azi da addu'an shari'an al'umma da kuma baza duk irin daman da yake da ita ko a shi kaɗai ko a haɗin gwiwa ganin cewa an dakushe wannan mummunan aiki wannan cin mutunci da cin zarafi da ake ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin wato kishin addinin musulunci shine mutum ya ƙaurace ma kafirci ya ƙaurace ma shirka ya ƙaurace ma munafinci manya-manyansu da ƙananansu akwai babban shirka wacce take fitar mutum daga cikin da'ira ta musulunci haka nan akwai babban kafirci wanda shi ma wannan yana fitar da mutum daga cikin musulunci haka nan babban munafinci shi ma yana fitar da mutum daga cikin musulunci akwai kuma ƙananansu ƙananansu ne waɗanda yake ba sa fitar da mutum daga cikin musulunci amma suna raunana imaninsa suna sakwarkwata imaninsa akwai yiwuwan ya je gobe kiyama sai ya ɗanɗana azaban wutan jahannama ko da ko zai shiga aljanna daga baya amma su manya-manyan da kafircin da shirkan da munafincin to su wannan suna kafirtarwa ne suna mai da mutum kafiri ya koma makoman shi wuta ba kuma zai taɓa fita daga cikin wuta ba idan ya shiga makoman shi da fir'auna da hamana da su abu jahal duk makoma ɗaya ce kafircin nan da shirkan nan da munafincin nan suna zuwa ta ƙofofi daban-daban daban-daban a wanda yake mun sha yin bayani akan shirka mun sha yin bayani akan munafinci da kafirci a wannan guri akwai kuma ƙananan kafirci da ƙananan shirka ƙaramar kafirci kamun fada da musulmi da manzon Allah ce wa qitaluhu kufurun yaƙan musulmi kafirci ne to yana nufin ƙaramar kafirci wacce take ba za ta mai da mutum ya fita daga cikin da'ira ta addini ba ko kuma a yaƙi tsakankanin musulmi da ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din duk lokacin da musulmi ya fito da makami ya yaki dan uwan shi musulmi a wannan lokaci yayi kafirci amma wannan kafircin ba zai fitar da shi daga cikin da'ira ta addini ba a wani hadisin ya ce waɗansu abubuwa guda biyu a cikin al'umma kafirci ne sai ya ce kururuwan mutuwa da kuma alfahari irin ta jahiliya duk waɗannan nau'o'i ne na kafirci amma ba sa sa mutum ya radda ya zama ya bar addini sai dai ya yi babban zunubin da yake zunubin ya fi girman zina ko wani abu mai kama da haka to haka nan shirka ita ma irin sun riya yin aiki don a gani ko son a sani da ire-iren waɗannan abubuwa duk suna daga cikin ƙananan shirka ko rantsuwa da wani Allah mutum ya ce na rantse da ɗakin ka'aba ko na rantse da mahaifina ko na rantse da annabi duk waɗannan suna daga cikin ƙananan shirka haka nan ma canfi shi ma yana daga cikin ƙananan shirka haka nan mutum ya ce Allah ya so kai ma ka so shi ma yana daga cikin ƙananan shirka haka nan mutum ya ɗauko irin abubuwan da ake jibinta ma Allah amma a harshe sai ya jibinta kuma ɗan adam zuwa gare su na dogara ga Allah na dogara gare ka shi ma wannan shirka ce ƙarama to duka dai waɗannan sai mutum ya nisance su sannan zai zama mai kishin addini hakanan duk abin da ka san yana kaiwa zuwa ga kafirci ko yana kaiwa zuwa ga shirka ko yana kaiwa zuwa ga munafinci na daga zantuttuka na daga aikace-aikace na daga aƙido dole sai mutum ya nisance su to sannan wannan lokaci zai zama mutum mai kishin addini yana daga cikin kishin addini mutum ya ƙaurace makafirai da tadansu da wato ainihin duk wani abin da ke da alaƙa da addinin kafirai idan wani aski ne aka ce wannan askin ba askin musulmi ba ne to mutum ba zai taba zama mai kishin addinin musulunci ba sai ya nisanci wannan askin irin askin da za ka ga waɗansu matasa a yau suna yi kuma duk inda ka je duk anguwan da ka je sai ka ga ana yi sai a aske wani guri sai a bar wani guri sai ka ga mutum ya aske gefen hagu da dama ya bar gashi ya tozo ko wani ya aske tsakiya ya bar hagu da dama irin da yadda 'yan iskan amerika ɗin nan suke yi to duka wannan mutum ba zai taba zama mai kishin addinin musulunci ba sai ya nisanci wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yayi hani akan irin wannan askin alqaza'u sunan shi sayyidina abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan askin ko kuma wata riga ce wacce yake kafirai ke sa ta to wannan sai mutum ya nisanci wannan rigan za a ce yana da kishin addini ko kuma wani salon tafiya ko wani salon aiki duk dai wani abin da yake tadan kafirai ne to sai musulmi ya nisance shi baki daya baya yin shi kuma baya yin marmarin shi to a wannan lokaci sai a ce musulmi yana da kishin addini Allah subhanahu wataala ya nuna mana yadda ya wajaba musulmi su rika neman tsari daga tafarkin kafirai da munafikai da mushrikai yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗannan waɗanda kai ni'ima a kansu annabawa kenan da siddiƙai da sauran salihan bayin Allah ghairul maghdubi alaihim amma ya Allah da ɗaya kada ka ɗora mu akan tafarki da hanya na waɗanda kai fushi a kansu yahudu kenan da suka san gaskiya suka yi watsi da ita ko kuma wanda ya fi tafarkinsu waladdallin ko kuma ɓatattu kirista da ba su ma san gaskiya ba ballantana su yi aiki da ita da waɗanda suka fi tafarkinsu kenan duk wanda ya san gaskiya ya ƙi aiki da ita to ya kama tafarkin yahudu hakanan duk wanda ke addini akan jahilci shi ma wannan ya kama tafarkin kirista duk suna cikin al-maghdubi alaihim ko kuma ad-dallin Allah ka tsare mu daga wannan mummunan tafarki yana daga cikin kishin addinin musulunci yadda ya wajaba mutum ya rika kai hari ga bid'o'i da masu yin bid'o'i dole ne ya fito ya bayanin gaskiya duk lokacin da ya ga an kirkiro wata bid'a ko al'umma ta dora akan wata bid'a ko wata banna da ta saba ma shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to dole ne mutum fa ya fito ya bayani na gaskiya ya ba sunan annabi sallallahu Alaihi wasallama kariya ya ba mazowa ita kariya ba tare da wani shayi ko ta baba ko jin nauyi ko kuma jin alfarman wani ba musamman irin waɗannan kwanaki da muka doshi wato ainihin kwanakin watan rabi'ul awwal wanda bid'o'i da 'yan bida'a za su fito su rika cin karansu ba babbaka dama can mushe suke ci to dole ne masu gaskiya waɗanda suke da hajan da za su tallata su fito su yi tallan sunan annabi sallallahu alaihi sallama su bayani na gaskiya su nuni akan cewa waɗannan abubuwa suna daga cikin bid'o'in da Allah bai saukar da hujja akan su ba sai dai kirkire-kirkire ne da tadoda na makiya aldini makiya sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ganin ko dai addinin musulunci bai cika ba Allah ya yi ƙarya ya ce ya cika ko kuma a'a addinin ya cika amma manzon Allah ya ɓoye wani abu sai suka ƙirƙiro maulidi suna ganin wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da idan an yi za a kusanci Allah alhalin Allah subhanahu wataala bai bautar da mu da maulidi ba bai horar da manzansa akan maulidi ba bai horar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina abubakar da sayyidina umar da usmanu da aliyu da talhatu da zubairu da sa'adu da sa'idu da abdurrahman da sa'id bin amir waɗannan su ne jigajigan sahabbai waɗanda suke gaba-gaba duk gabaki ɗayansu babu wani wanda ya taɓa yin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama nana aisha da hafsatu da sauran matayen manzan allah sallallahu alaihi wa sallama babu wacce ta taɓa nuna san annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin maulidi da ire-iren waɗannan bid'o'i to dole ne duk wanda yake ɗauke da gaskiya mai san Allah da manzo ya fito yayi bayani na gaskiya saboda faɗin Allah subhanahu wataala wa may yushaqiqir rasul duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta riga ta bayyana masa qur'ani kenan ya riga ya zo kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga yayi bayani to sai wani ya saba ma wannan tafarki wa yattabi ghayra sabilil mu'minin bai bi tafarkin mummunai ba sahabbai kenan da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum to mutun ya saba mu qur'ani bayan ya zo masa ya saba ma tafarkin manzon Allah bayan ta zo masa ya saba ma tafarkin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in to duk wanda ya wannan sai Allah ce nuwallihi ma tawalla zamu jibinta mishi wahalan da ya jibinta ma kansa wato zai ta aikin banza a duniya zai ta aikin baban giwa wanda yake babu lada sai dai fashin Allah subhanahu wataala wa nuslihi jahannama daga ƙarshe ma dai ranar tashin alkiyama a wutan jahannama zamu dandana masa kuda wa sa'at masira tir a ce mutun ya gama rayuwar duniya kuma makomansa ta kasance wuta Allah ka tsare mu daga cikin kishin addinin musulunci shine da'awa a tafarkin Allah da yaɗa kyawawan shari'an addinin musulunci da yaɗa hukunce-hukuncen Allah a ban ƙasa abin da ke da alaƙa da aƙida da abin da ke da alaƙa da ibada da abin da ke da alaƙa da suluki yadda ya kamata musulmi ya bayyana ya fito a yanayin tufafi kenan yanayin gangan jikin mutum yanayin da musulmi zai rika magana yanayin yadda musulmi zai rika sana'a yanayin yadda musulmi zai rika aikin gwamnati zai rika makwabtaka zai rika zamantakewan auratayya duka waɗannan sai an yada wannan shari'a a cikin al'umma an fito da tafarki mai kyau da irin yadda addinin musulunci yake kyawan tsari yake kyawan hukunce hukunce a cikin su kuma wannan din ita ce tafarki ta ita ce wato ita ce hanya mai kyau kuma shine tafarkin mutanen kirki saboda Allah subhanahu wataala ya ce qul hadhihi sabili kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu wannan ita ce hanya ta addu'u ilallah ina kira ne zuwa ga Allah ala basiratin ina kira ne akan ilimi da yaƙini da tabbas ana wa mani taba'ani da ni da duk wanda ya bi tafarki na to an wato hanyar mu kenan aikin mu kenan kira zuwa ga addini kiran nan zuwa ga addini kowa da irin daman da Allah ya bashi wani Allah ya bashi zurfin ilimi yi amfani da iliminsa ya tallata kyawun addinin musulunci kuma ya tunkuɗe ma addinin musulunci duk wani nau'in ɓanna ko wani abin da za a jibinta mishi mai muni wani Allah ya ba shi dukiya da dukiyansa zai amfani wani Allah ya ba shi ƙarfin jiki da ƙarfin shi zai amfani wani Allah ya ba shi wayau wayan shi zai amfani da shi ya tsare-tsare mai kyau yadda za a tallata addinin musulunci da awa ta shiga zuwa ga ƙauyaku da birane da yankunan da addinin ma bai kai ba a kai inda addinin musulunci ya kai a karkace a kaikaice a daidaita to duk wannan yana daga cikin da'awa zuwa ga tafarkin Allah akwai lokacin da yake ma dariya ne idan kayi kayi da'awa zuwa ga Allah akwai lokacin da yake shan murne idan kayi kayi da'awa zuwa ga Allah akwai lokacin da yake in kai duka kayi da'awa zuwa ga Allah akwai lokacin da yake idan aka bige ka kai hakuri ita ce da'awan zuwa ga Allah da aka da'awa zuwa ga Allah dai abin da suke cewa shine duk wani motsi duk wani motsi da mutum zai yi ko kuma ƙin yin motsin da mutum zai yi addinin musulunci ya ci gaba to wannan ita ce zuwa ga da'awa zuwa ga Allah to wannan yana daga cikin kishin addinin musulunci haka nan yana daga cikin alamomin kishin addinin musulunci shine ciyar da dukiya a tafarkin Allah a duk lokacin da addinin musulunci yake neman taimako to ka taimaka to wannan alama ce da ke nuni akan cewa tabbas mutum yana da kishin addinin musulunci yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar irin yadda muka yi ta neman taimako a wannan masallaci domin a cincida al'amarin wannan masallaci wannan cibiya mai albarka ta ginu ta tsayu ta ci gaba da isar da saƙonnin Allah a sassan duniya to kuma alhamdulillahi ‘yan uwa sun ba da gudunmuwa babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mu kowa da alkhairi ‘yan uwa ba su gushe ba suna nan suna kawo gudunmuwansu kuma muna nan muna tattara wannan gudunmuwa da izinin Allah subhanahu wata'ala kuma za mu yi aikin da ya dace da shi duk wani wanda ya ba da wani taimako a ciki to in Allah ya soya da aikin da za a yi zai zama sadaqatun jariyatun gare shi da iyayensa da zuri'ansa ma ga baki daya daga nan har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai gaje ƙasa da abin da ke cikinta da aka irin wannan taimako da aka babbada na rayar da wannan masallaci Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya maida mana da abin da muka ciyar a tafarkinsa sannan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki da hannun damansa Allah ya reni wannan aiki ya nuna mana wannan aiki mu ci gajiyansa a duniya mu ci gajiyansa ranar tashin alkiyama daga cikin alamomi da ke nuni akan kishin addini shine waɗancan ajujuwa guda shida da ke yamma da masallaci wanda ɗan majalisa ya gina mana waɗannan ajujuwa ajujuwa an kammala su an kuma danƙa mana a satin da ya gabata da haka waɗannan ajujuwa sun dawo ƙarƙashin kulanmu kuma hakan yana alamta irin yadda wannan ɗan majalisa yake kishin addinin musulunci muna fatan allah ya ƙara masa kishin addinin musulunci muna nan ma mun gama shirye-shiryen shirya wani bil ɗin za mu miƙa masa duk da yake wannan karamin bil ne bai wuce miliyan bakwai ba shi ne insha Allah ta'ala na kewaye masallacin nan da gini kamar yadda muka ɗauko tun shekara kusan uku baya insha Allah ta'ala mun gama shirye-shirye za mu miƙa masa wannan muna fatan insha Allah ta'ala kafin ma a yi zaɓen 2023 insha Allah ta'ala zai zo ya gabatar da wannan aiki kuma muna fatan a sanya shi cikin addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi hakanan cikin alamomin kishin addinin musulunci shi karan kanshi sanata na zone 2 ya zo wannan masallaci ya duba wannan masallaci kuma har ya ce a ba shi bil ɗin abin da masallaci ke nima duka ranar lahadi ne suka zo wannan ni ba na a wurin amma wakilai na sun tabbatar mini da haka kuma mun yi magana da wakilan shi sanata ɗin ya ce a ba shi bil ɗin abin da masallaci ke nima to da haka insha Allah ta'ala shi ba bil ɗin rufin za mu ba shi ba babban aiki za mu ba shi ne gina wannan gidan baƙi wanda ake kira da gidan liman insha Allah ta'ala shi ma mun riga mun gama bil din in Allah ya so a yau din nan zamu mika ko kuma zuwa gobe da haka shi ma shi ya kawo kanshi ba mu muka neme shi ba a matsayin shi na makwabcin guri kuma ana sallar nan kaman ka ce ma a gidansu ne so muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya gina mana wannan gida na tarban baki na sauke baki muna fatan Allah madaukakin sarki shi ma ya saka mishi da alkhairi masallatai da makarantun islamiyya da sauran ɗaiɗaiku da suka rika kawo gudunmuwansu waɗansu an rubuta waɗansu ba a rubuta ba waɗansu kuma an taskace abin a rubutu waɗansu ba a taskace ba to duk dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya sanya wannan ya zama guziri na shiga aljanna gare mu Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara mana haske da yalwa da buɗi ya rufa mana asirinmu duniya da lahira ya Allah abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah musulmin da suke cewa mu sanya su cikin addu'o'i to ya Allah ka fi mu sanin bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah abinda muke tsoro na sharri Allah ka tunkuɗe mana ya Allah waɗanda suke cikin damuwa Allah ka sanyaya musu waɗanda suke cikin kunci da tashin hankali da kakanika ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka daidaita al'amuranmu ya Allah ka shige mana gaba ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka ba mu mafita Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka amintar da mu daga tsoro ya Allah waɗanda suka addabe mu da rashin mutunci da rashin kirki a wannan ƙasa Allah ka nuna mana bayansu Allah ka tona musu asiri Allah ka kwance musu zani a kasuwa Allah ka daidaita al'amuransu Allah ka walakantar da su akan idan mu ya Allah kada ka nuna musu bayanmu Allah ka nuna mana bayansu ya Allah shugabanninmu Allah ka musu muwafaka Allah ka kama hannayensu zuwa ga dukkan alkhairi da mu da su Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka rayar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك